بسم الله الرحمن الرحيم قدوم بناء غير أنا دمت ما له أذيب ناوي ما أدم قولك غير بعد هذا أول ودون والجهات أيضا وأبي وعرفون سبا إذا ما نكرا قبل موامن وأجهي قد ذكرا وما يدل المدافع يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما خذفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حتى ما تقدم لكن بشرع أن يكون ما هزير مماثلا لما عليه قد أطيف ويجب الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرع ألف وإضافة إلى مثل الذي له عذبت الأول مثل مضاف شبه فئل ما نسب مفعولا أو ظرف عجز ولم يعرف فصل يمين واضطرار وجدا بأجنبي أو بنعة أو نداء نعم وضمن بناء lamma bina'an kana mai gini غير عن أجل غير.
نعم kalammaci gairu نعم bina'an kana mai gini wato ka gine ta ka ce mata gairu kenan نعم in ajimta amma sharadi idan ka rasa malahu ujiba abinda aka raba ita gairu din zuwa wannan abu kuma na نعم wuyan ma ujima amma kuma kana mai niyya abinda aka rasa din an raba ta zuwa wani abu amma kuma abinda aka raba ta din ma'ana ana nan ana niyyatarsa an ce an shafe shi amma kuma ana niyyatarsa kamar yana nan نعم
da ita wato kusan harfa wajen guda goma ne lissafa su bayan ita akwai su kablu akwai ba'adu akwai hasbu akwai awwalu akwai dunu akwai jihatu suke nan نعم shine halbu da da goku da tatu da yaminu da shimalu da kuma alu waɗannan su ne dukkanin su kowanne daga cikin waɗannan sunaye ne kowanne daga ciki ana masa lirabi a masa alammance shi a halin gini idan aka shafa wani abu a bayansa amma kuma abin da aka shafe tun an shafe shi amma kuma yana nan ana niyyata sa kamar akwai shiri kenan نعم eh don aka yi irin waɗannan to sai a lammance shi shine ya fara da gero da نعم suka lammance gero bina'an kana mai gini in ajimta ma lahu bifa idan ka rasa abin da aka raba ta zuwa gare shi amma na wuyan ma udima annan amma kana mai niyyar abin da aka rasa din نعم kana mai قبل cin abin kace asabtu dirhaman la gairu masala
نعم asabtu dirhaman la gairu to ka gairu din nan me sai kai mata rafa'a saboda kana tunanin cewa an shafe wani mahazufi a wajen amma ko mahazufin da aka shafe ana nan ana niyyatar shi abin da aka shafe نعم ta haka ma an shafe wani dirhamin ake magana نعم ko نعم la gairu dirhamin ake magana kamar dai a ce an shafe la gairu dirhamin ake ne نعam amma kuma ana nan ana niyyatar amma kuma baya nan amma kuma a zuciyar kana nan kana tunanin ka don kai haka sai ka lambance نعم قبل haka na kablu نعم gairu كثير ita ba kaman gairu take بعد haka na ba'adu ita ma Har- kaza lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu نعم kaza lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu to kaga su ma wannan sai a lambance su saboda kin da ra'ayi musu حذو haka na ita ma hazu ita ma abinda ake mata kenan kaman kace qabaltu a asharata fa hasbu na kar na damfi guda goma fa hasbu kuma ya ishe ni to fa hasbu din nan da ka faɗa ai kana nufin fa hasbi za ta ne sanan ka abin da na dankaɗin ku ya ishe ni نعم kaga ai kana nan kana nufin wannan abin da kana kana nufin ko hasbu din ma'ana abin da na dangadin ya ishe kaga abin da kana dangadin ba kawo shi ba ai. ma'ana fa hasbi zalika ne kaga hasbi zalika ina an shafe shi amma kuma ana ana niyyata tun da haka ne sai a ce ba hasbu kawai ba a ce ba hasbu أول
haka na awwalu ita ma a iya yi ita ma a gine ta wai نعم misali a ka ce ibda aliza min awwalu ka fara da wannan min awwalu daga farko waga min awwal din nan da ka faɗa shi ma zai masa lamba idan kamar yadda muka faɗa akwai abin da yake ka shafi amma kuma kana nan kana niyyar ka sa sai ka sai sai ka rafa idan kuma abin da ka shafe din sai zama na cewa baka niyyar ka sa- kana niyyar ka sa wannan a ma'ana kenan نعم ba a lafazin sa ba idan kuma kana niyyar ka sa a lafazi ne sai ka jarra sai ka ce min awwal ka dama za ka yi ka ce ibda'ami za min awwal don bilabu ilayhin dama da kake magana ai dama majalisi ko to sai ka kawo jarra a wajen to kaga ka shafe shi kenan amma kana niyyatar lafazin sa shi abin da ka shafe sa za a kawo lafazin kenan a gaba a'a ba za ka kawo shi ba ka niyyata ne wannan duk ana magana niyya ne ka shafe shi kana niyyatan ma'ana sai ka rafa ka shafe shi kana niyyatan lafazi sai ka kira sai ka ce min awwal ka ga niyyar na lafazi kake ba wai ka za ka kawo shi bane amma kana niyyar sa dai ka niyyaci lafazin cikin da lafazi kai niyyata ka kira za ka yi in kuma a'a ka niyyaci ma'ana ne sai ka rufa sai ka ce min awwal idan ko fataha ne kai kai ka ga dama za lafazin shi lafazin me yake suna lafazin mulafi ilayya shi kake niyyata kawai amma ba man ba ma'anar abun ba lafazin mulafi ilayya mulafi ilayya ai ai majruri ne ko mulafi ilayya mulafi ba shine marfu'i ba to tunda kana lafazin kana niyyatar lafazin sa ne kuma lafazin sa shi kuma majruri ne to shine aka ce sai ka kisa shine abin da yake magana idan ka kisa kamar dai misali can magana ne da muka magana da can na ce ba magana da can wannan bugo ba mu zo shi bugo tarhimi mun zo shi ba ko ok tarhimi kamar misali tarhimi ne ake cewa lokacin man yanzu zirar harba da lokacin mallah yanzu zirar harba misali suna yanzu kamar ja'afaru in ka gara maka ce ya ja'afa in ka ce ya ja'afa to lokacin mallah yanzu zirar ka ga ja'afaru kenan ja'afaru ne amma sai ka yanke shi kamar da yadda suna yamma ne za ka ji wani zubin an yanke su an faɗi aisha a ce a'i to shine kawai kamar haka ne to idan ka ce ja'afa kaga kana tunanin cewa akwai wani harafi ke idan kuma kace in ka gada ma sai kace ya ji aku harafin wajen da yake karshe sai ka dauko shi ka zo ka sashi akan baki sai ka ce ji aku to a nan wajen idan kace ji aku to baka sauraron cewa a nan gaba akwai wani lafazi kamar dama sunan ji afarun ne yanzu ya koma ji aku kawai baka sauraron wani lafazi amma in kace ji afa to kana sauraron cewa akwai wani lafazi nan gaba amma ka yanke shi ne kawai baka an gane ka ka faɗi abu amma kana sauraron lafazi ko kuma ka faɗa ba ka sauraron lafazin to kamar kusan wannan magana abin da yake nufi da faɗa ke yawa
na'am wa duna haka na da dunu to ana magana wancan ya yi lamma ko ya yi jarra eh ko a jira ba yawa in ka gana ma kuma a hauka halin da ma ka yi nasuba ma ka ce awwala ma in ka ce awwala shi kuma ka kaman ka ɗauke shi ne a matsayin ka hana shi sarrafa ne saboda ya auna awon kamar matsayin sifa ne kawai shi saboda dalilin wannan kamar ya zama kamar matsayin sifa ne sai ka ci to ba za ka saka shi in da ba ɗayan biyu muka faɗa da ma harshen alamiyanci ko alamiyanci ko ɗaya daga cikin wa'ansu illoli da muka faɗa guda biyar ko kuma sifa da wa'ansu illoli su ma da muka faɗi su ko to shi to saboda ya ya ya ya auna awan abin nan wazani awan awan awol din da kuma awan misali sif kasance da sifa ne dalilin abin da sai kenan sai aka ce ba za a sarrafa shi ba wani gara ma zai ka ce min awala kamar ka sarrafa ka ya kai masa lirabi ne da wasu malayan sun rubuta sai ka ce min awala an ka gara ma wa duna haka na da dunu ita ma dunu haka take wal jihatu da kuma jihatu suke din nan shine gaba ɗayan su kamar ko wara'aka ko alfaka ko ba'oka ko tahataka ko yaminuka ko shimaluka kuma duk gaba ɗayan su ma wannan abin da ba ta ke aidan Allah goma cikin zaki yawon wa allu da kuma alu ita ma aladin idan tashi ita ma abin da ba ta mata kenan ita tashi sai kai rafa'a na'am sai ka ce wa alu kamar misali wani mawaji da yake cewa ta jilmu da saharin hadda husailu min alu kaga min aji alu sai aka ce min alu to an ce an ce an ce hadda husailu ma ma'ana sama sama ke shi ne eh shine alu eh eh lugaci lugaci
wa rabu nasiban
a malamai sun yi lirabin nan na sun yi lirabi na suban halin kasancewa suna mai na zuba idan ma sun da ce mai shi kablan ga ta to sun yi lirabin nan na kablan na suban halin kasancewa suna ba na suba idan ma nukira idan ya zama an zo da shi a matsayin na kira ita idan na kira kablu din nan ta zo a matsayin na kira to a nan wajen na suba za ta mata ba za ta mai karko ba idan misali kamar wani mawaƙi da ke cewa fasa ga liyan sharabu kuntu kablan abin da yake son ya gaya maka kaga a can wajen mun yi magana mun ce idan ka kawo lafazi na mulafi amma kuma ka kawo mulafi ilayya amma kuma kana niyyar mulafi ilayya ai za ka rubu ago idan baka niyyar mulafi ilayya shine abin da yake son ya maka magana sai ka masa madayin nasba yawa shine kawai abin da yake son ya magana amma can da yake cewa lillahi lillahi al'amru bi qabl yawa min ba dudun ba min ba'd yawa to akwai wani a wata sifar da za ta iya zuwa ma akwai wanda shi a wajen sa zai cewa kabla din nan zai iya cewa a ce min kabla wa min ba'da ma za ka iya ta za yi eh ko min kabli wa min ba'di ma duk za akwai duk da wannan abin da za na a harfu jarra ba zai tashi yi yau gobe zai tasiri ba dama a nan wajen a kuma wanda suka ce za a iya ya jar- ya- ya- ya- tasirin a ce min qabli wa min ba'di shine maganar da muka faɗa yanzu ya danganta me kake kaddara idan ka tana tunanin cewa lafazi ne to sai ka ce min qabli wa min ba'di in ka ce min qabli wa min ba'di to kuma kana tunanin cewa kamar sai ka musu lirabi ne na malayan su kuma a nan
Na'am. Wa ma min ba'dihi kar zukira.
da abin da aka ambace shi bayan waɗannan abubuwan su ne duk abin da muka ambata bayan waɗannan abubuwan bayan kablu kaga su ba'adu hazbu da awwalu da duna da jihar da rubu alaihi salatu su ma duk gaba ɗayan su kamar yadda muka ce kablu din nan za ta yi mata irin wannan lirabi kamar ta ce kablan din nan to haka su ma dukkanin su kowanne daga ciki za ta yi mata irin wannan lirabi kowanne daga ciki
Wa ma ya lil mudafa.
amma ya lil mudafa abin da yake zama yana bin munafi Na'am ya aci halakar halakar.
yakan zo ya zama ya maye masa fili Fili rabi.
rabi fili rabi Idan ma dama huzifa idan aka shafe shi wato idan ka kawo mulabi a ƙa'ida za ka kawo mulabi ilai ko to ka zo sai ka shafa mulabi sai ka ban mulabi ilai shi mulabi ilai nan sai ya zama ya tsaya matsayin mulabi sai zama hukuncin da za ka yi mulabi shi za ka yi masa ka mulabi idan halin rafa ne ya ka masa rafa ko idan halin nasuwa ne za ka yi masa nasu to shi ma idan an tashi abin da za ka yi masa kenan. in ka tashi shi ma abin da za ka yi masa kenan misali ka ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim wa ushribu fi qulubihim al-ijla wa ushribu hubba al-ijli bi kufrihim hubba al-ijli haka hubba ina ya maqulin bi ne ko amma ga al-ijli ijli din ya zama shine mulafi kuma shi mulafi ne al-ijli din ya zama shine mulafi din ko to sai aka ce wa ushribu sai aka shafa hubba din wanda shine mulafi to tunda an shafe shi sai mulafi ilayya ai ya kamata mulafi ilayya ne ya zama makasuran sa kamar yadda yake kasara ko amma sai ya zama ya mayewa mulafin nan irin hukuncin da ya kamata a yi inda hukuncin nan mansubi ne wani jilin nan ma zai zama mutum yawa tunda tun da gashi ma An jara a shafe ciki wanda yawa.
aka a masa jara Yawa.
amma saboda wancan wanda aka shafe ijira din sai ya zama amma a madadin hubbadi yawa zai zama matsayin matsayin matsayin ma yawa abin da ya kamata kenan a yanzu Eh.
Wa rubu ma jarrul Wa ladhi.
misali waja waja rabbuka waja rabbuka kaga waja amru rabbika ya kamata ya zama kaga mulabi ne wani mulabi ne domin amru a nan wajen ai shine fa'ili amma sai ka ce waja rabbuka da ka shafi amru din wanda shine mulabi sai ka ce waja rabbuka rabbuka din da wanda ya kamata da jarra ya kamata ya yi inda ka zo da amru ka ce amru rabbika amma yanzu saboda ka shafi amru din sai ka ce waja rabbika sai ka ce rabbuka Waja'a rabbuka.
yawa sai zama amru din da ka shafe shi irabun amru din wato raka'a ta kamata ka bata sai zama ka bawa shi mulabi da laifi a nan wajen to shi abin da ya kamata ke
Wa rubu ma jarrul ladhi abqaw.
da yawa sukan jarri jarraci wanda ya wanzu din wanda aka wanzu da shi shine mulabi da laifi din Kama amma kar kar ka ka da da kamar gaba mutum mutum ba ta ba ta kada.
kaddama kamar yadda ya kasance kafin shafewan abin da ya gabata wato da yawa akan zo shi mulabi da laifi din nan da muka faɗa kamar ijila din nan dogon a ce a ijila din sai a ce ijilin ko amru rabbika inna maimakon a ce rabbuka inna zai a ce rabbika a kawo shi da lafazin kamar yadda wasilin da ya kamata ya zama na munafi dai amma wannan yakan zo da sharadi shine gashi nan ya faɗa lakin bi sharta an yakuna ma huzib sai dai da sharɗan abinda aka shafe dan ya zama mumasilan lima alai ya zama yayi daidai da abinda aka adabta din kamar misalin wani maki da yake cewa a kullum rikin ta hasibi na mura'a wa narin tuki da billahi nara
Ci gaba kawai.
misali misali kamar yadda wa- wannan mawaƙin yake faɗa yake cewa Na'am.
a kullum mri'in ta hasibi na mra'an wa narun tuqid bil layli nara Na'am.
to kaga anan wajen yanzu aya tambaye yana tambaye wata mace yake cewa yanzu kina da san kullum mri'in ko kowane mutum imra'an mutum ne shi Na'am.
kina da san haka Na'am.
da ya mata wannan tambayar sai ya amsa mata sai ya ce ai ko ku kina san kullu narin ne ko wace wuta kullu narin ko wace wuta tuki bil layl aka wuta zai dare nara wuta ce idan kin gaya min haka kina son kowanne namiji namiji ne ba ko wuta da zaki ga da daren ta kama amma ba wuta bace kamar irin wutan mu kisa wannan ba za ka dinga ganin tana balbalbal ba ai ba wuta bace ko Na'am.
a shi kenan ba kowanne namiji ne za ka ganin shi a matsayin namiji bace wanda yake tsaya mata kenan to kaga yanzu nan wanarin din nan da ya magana ai wanarin din yana nufin wa kullu narin ne wanda ya kamata a ce tunda an ce an shafe mulabi ya zo- ya zo da lafazin mulabi ilayya kamar yadda muka faɗa a baya amma kuma gashi nan ya zo da wasalinsa na mulabi ilahi a matsayin a matsayin jirar inda na'am to me dalilin abin da ya sa a kai nan wajen saboda an zo da lafazin kullu wanda lafazin kullu din nan kuma da aka zo da shi a baya aka ce a tazibi na kullu birkin a nan ma shi a kuma kawowa irin sa ne a kuma kawo.
na'am kaga shi kenan abin da aka shafe a nan na mulabi ya zama shi ne dai abin da aka tabbatar a nan wajen inda kullu kullu ɗinkin da aka shafe ta a nan wajen kaga a nan wajen ita aka shafe kuma a can baya an kawo irin ta ko Eh.
inda an kawo irin ta to ba dole yanzu a nan wajen na raɗin nan ya zama ta ɗauki wasu wasu kullu ɗin can
na'am ba an gane ko eh saboda ya zama abin da ka shafe ya yi daidai da abin da ka bari ko wanda ka shafe shi ne abin da yake nufi a nan wajen inda za ka bada mulabi ilayhi ya zauna- ya zama da wasan linsa kana barin sa amma lakin bi shar'a an yakuna ma wuzifa mumasilin lima alayhi qar'u ya zama yayi daidai da abin da aka adamta da kaga an an wanarin ai an adamta ne akan kullu narin to shi ta a nan wajen sai aka ce wanarin wanda da ya kamata kamar inda lafazin kullu yake a can wajen a ce shi ma a nan wajen abin da za a bashi na'am in an shafe masa kullu kan go na'am to shine abin da yake nufi wayo zaku amma dai a nan wajen duk da ya faɗa hakan akan sami akan samu kuma wani wajen inda zai zama ma ba ma a'a lafazin ya zama yayi dare daidai da shi ma idan aka samu lafazi wanda zai mukabali da- mukabala da shi ma wato ma'ana kamar ya zama wannan kusan akasin wannan ne to shi ma akan yi irin wannan shi ma wani misali yanzu kun ji mun dauki sarki yake faɗa a cikin Qur'ani yake cewa a wallahu yuridu a yuridu yuriduna ardal ardal dunya wallahu yuridu al-akhirah ko na'am yuriduna ardal dunya kaga wallahu yuridu al-akhirah to anan wajen kaga anan wajen an kawo arabi na'am amma anan wajen da aka kawo yuridu al-akhirah ba ba kawo wani abu wanda zai zama yayi daidai da arzu ba amma kuma an shafe eh to a nan wajen abinda za a kawo a nan wajen wallahu yuridi baƙil ahirati wallahu yuridi baƙil ahirati amma sai aka kawo ita wannan wakil suna al'ahirati da sai aka kawo shi yau da baƙi din na ya ga ya yi daidai da- da arabu amma ai ba mu masu yi da shi ba amma kuma duk da haka shi ma gashi an yi wa wannan al'ahirati din an mata wasafi kamar yadda aka yi wa a duniya ɗin ita ma aka yi mata wasafi na'am yauwa to amma ga ba wai hukuncin su ba wai iri ɗaya bane na'am ba kaman mu ba mu wasu bane masu laibar yauwa da shi sa ko da ba masu bane waɗansu suna ganin cewa idan dai an samu wani ya yi daidai da irin sa an samu muƙabala tsakanin su to shi ma an iya yin irin wannan. yauwa kaga al'ahira cikin nan kamar yadda a duniya take a matsayin mujuriya saboda ita mulabi ilayhi ce ta arab na'am to haka al'ahira cikin nan ma ita ma take da jarra da jarra domin a cikin yadda wata ne inda za ka kawo wallahu yuridu arda duniya kaga a ko yuridu na kai afon yuridu na arda duniya na'am kaga arda duniya a nan wajen kaga a duniya kaga kaga a mutafi ilayhi na'am majruri ne shi eh majnun.
wallahu yuridu al-akhirati na'am to kaga al-akhirati aka ce Mm.
to in ka duba a nan wajen sai ka ce me al-akhirati nan me yasa a masa jarra Eh.
kaga a cikin nan akwai mulafi ilayhi sa wanda aka shafe a nan wajen wanda kuma yayi muqabala da arziki shi ne baki dinsa na'am yauwa to kaga anan wajen ma gashi mulabi ilayhi ya zo da wasalinsa amma kuma abin da aka shafe masa na mutabi ba wai mu mazili na aradu ba a'a muqabalin su babu yauwa to shi ma an zo da irin wannan shi ma aka shafe shi.
wayo zaku sani aka shafe na biyu wannan na biyu shine mutabi ilayhi kai bukal awwal sai na, na farko sai ya zama ya yi shaura shine mutabi kenan ya zama ya shaura ka hali kaman halinsa zabihi yattasil kamar yadda yake da ya kasance muzafi dama idan ka samu muzafi wani muzafi idan yi ai ko da akwai tarwini muzafi yana tarwini ai ka san za ka saba tarwini misali in ka ce gulamun sai ka ce gulamu zainu ai gulamu din nan dole ka sai masa tarwini ko ba dan koyar ba saboda me saboda yanzu ka raba shi kamar yadda muka faɗa ka anime tarwini mu anti ila mutu na'am ba za ta ni Allah ta kulla makariya wannan yake ga wani saboda tsabar gaba da take tsakanin su yace kamar ni tanwini ne kai ilaba ne in dai ka gani ba ya maka zo wajen domin ka'ida duk inda tamimi yake ilaba ba ta zuwa to saboda da abuga ba kamar yadda ni ga ban kenan kamar ka zama tamimi ne zama ilaba kana ga yana ilaba ne ka ba wajen to haka yake tunda ka ce gulamun in ka zo to kuma ka hada da dole ka ce gulamu ne to a nan wajen ma akan shafi wato na biyu kaga munafi ilai kenan wayan kal awwalu ka hali amma na farkon sai ya zama yana nan kamar halinsa kamar ma'ana baka shafe ba domin inda ka shafe mulaji lahi ai mulaji da zai koma in mutum ne zai koma ya dalilin sa ko to amma kuma yanzu sai ka zama ka shafe shi amma kuma ya zama ya zauna yana nan ba tamimi kamar ma ba shafe masa ba a yaushe ne ake yin wannan izabihi ya tattali idan ya zama da cewa ya sadu da shi wato ma'ana ya zama shi wannan abin da aka zo aka zo aka hada din ya sadu da abin da ake so za a adabta gashi nan zai ga maka sharaɗin abin da yake so ya gaya Sharri adadin da sharaɗin adabtawan ka- ya zama kayi adabi wai zafatin ko kuma sharaɗin ilafa ila adabin ko kuma ilafa ta zama ka adabta ta ko ka ko ka ilafta ta ga ila mitilin da zinahu a adabta laftar al-awwal awwala zuwa misalin wanda ka raba zuwa na farko misalin mutum ce- cewa kai kada Allahu yada man qala kada Allahu rijla man qala kaga anan wajen yada man qala yada mulabi ilayhi mulabi ne ya yi rafu zuwa mulabi ilayhi wanda man qala shi ne mulabi ilayhi ko rijla man qala shi ma mulabi ne wanda mulabi ilayhi sai kaga kana son ka adamta wannan jumla da wannan jumla sai ka ce ka da Allah yada wa rijla man qala to a nan wajen abin da yake maka magana kenan cewa idan ka zo ka samu adabi amma adabin da ka adabta sai ya zama ka adabta shi ne zuwa misalin wanda ka raba zuwa na farko kaga yadda man qala haka ce har yadda ka raba shi zuwa man qala haka ne rijila ma ka raba shi zuwa man qala haka ne kaga man qala haka shine irin wanda ka raba na farko to yau sai ka zo ka shafe wa rijila man qala haka sai ka shafe mata sai ka wadaci zuwa yadda a a kan lahu yadda man kalaha warjila man kalaha sai ka zo kai da sai ka kawo shi wannan warjila man kalaha sai ka shafe masa man kalaha sai ka kawo warjila a wajen kamar ka ce yadda man kalaha ne sai ka zo ka kala warjila man kalaha sai ka zo amma sai ka shafe na man kalaha na yadda sai ka zo ka ce warjila man kalaha ko dillin abin da sa ka shafe man kalaha na yadda na farko saboda me saboda adabi ma kana kiran ka ce warjila man kalaha kaga shi kenan wanda ka shaba wanda ka raba zuwa na farko shine ka raba zuwa na farko to shi ma anan wajen ya halatta ya zama hadafin nan ai, wa mulafin nan na yada yana nan kamar yadda da can ma ka raba shi. da ba dan haka ba ana sai ka ce kada Allahu ya dal ko ka ka shi hadi masu da ka shi masa mulafa sai ka da masa tamiyar ko to za ka bar shi a matsayin yana nan kamar yadda ka- ma baka shafe masa munafiq laifin ba shi ne ka ce masa yadda kenan ba tamimi saboda misali za ka masa wannan saboda ka raba shi a ka akarta shi zuwa wani wanda yake irin sa a nan wajen malaman sun yi sakari da yawa waɗanda suka ce yadda dinnan warjila man kalaha shi yadda dinnan an shafe masa man kalaha ne sai aka raba shi zuwa warjila man kalaha wani suka suka ce a'a yadda man kalaha ne sai ka zo ka kawo warjila sai ka kutsa ta a tsakanin yadda da man kalaha wa'an sai da cikin malamai abin da suka faɗa kenan kamar yadda sigoyi su kuma suka ce a'a yadda man kala ha- yadda ne sai ka shayi masa man kala ha, sai ka adaka shi zuwa wargila man kala wasu kuma suka ce a'a yadda man kala ha ne sai ka zo ka tutsa masa wargila man kala waɗansu kuma suka ce kai a'a ba haka bane kawai ka samu mulafi guda biyu ne ka raba biyu zuwa mulafi ɗaya guda ɗaya yadda mulafi guda ɗaya wargila wani mulafin man kala ha kuma mulafi ɗaya guda ɗaya haka su a wajen su ba abin da ka shafi kenan Amma za su ma ya zama a wannan magana wato shine to wannan shine maganganun da ma malamai da dama wanda suke magana yana da yawa na'am asala mudafin
shirhi fi'ilin na'am ba na sama mafulan aw zarfan ajin na'am ajiz hanata asala mudafin rabewan mulafi shiri fi'ilin
mulafin kuma wanda yayi kama da fi'ili ma na sab mafi'ula ya zama wato ka raba shi da ma na saba abin da ya nasabta halin kasancewa sai yana mafuli aw ko zarfa kuma yana zarfi walam yu'am idan misali aka zo aka samu fi'ili ko kuma wani abu wanda ya kama da fi'ili kamar irin su manzari ko sunan fa'ili sai suka zo za su yi aiki ko kuma sai suka zama a matsayin mulafi a ilahi kaga idan suka zo suna da mulafi ilahi amma kuma za su tsallaka su je can su yi wa wani abu aiki su yi wa wani mafuli aiki to sai ka zo shi mafulin nan sai ka zo ka tuka shi tsakanin munafin nan da munafin ne to ya halatta ta iya yin wannan kaso da misali kamar ka ce a katala shuraka ihe katala shuraka ihe to katila din nan kaga zai iya zai zo munafi ne shi ga shuraka'i kaga munafi ne ko sai kuma ka zo ga aula da hum can a gaba to aula da hum nan kaga ai makula bihi ne domin katila yayi aiki akan sa ko to amma da ka zo sai ka kuda aula da hum nan sai ka kuda yi tsakanin katila da shuraka'i sai ka ce katila aula da hum shuraka'i to ya halatta zaka iya yin wannan ka kawo wani abu wanda fi'ili ne yayi aiki fi'ilin kuma amma wanda ya aiki akan sa mutubin ka zo ka kuda yi tsakanin sa shi da mulafi ilai in dai shi fi'ilin ya zama shi ne mulafin kuma yana da mulafin ilai kamar dai yadda muka faɗa a ko kuma sunan fa'ili ne kamar misali a inda ya kawo a falata su wannan la muhulikun wa'ada huru su musulun fawadi zuwa yawwa to idan misali yanzu ka zo ka faɗa a nan wajen kaga muhulikun na ayyukan sunan fa'ili ne wa'adihi din nan kaga menene shi mulafi ilai kaga zai zama wa'adahu kenan zai zama muhulifin wadahu sai zama rusuli domin muhulifin din nan sunan fa'ili ne ga rusuli hitan wanda ya kamata ya zama da cewa kuma haila yau mulafi ka gana neman mulafi ilai shi ne rusuli amma ga wa'adahu kuma wanda wa'adahu din nan kuma shi sunan fa'ili ne ya aiki a kan amma sai ka zo ka kutsa shi a tsakanin nan sai ka ce muhulifin wa'adahu rusuli ana jin wa'adahu ne fa fara ma mukhlifa wa'adihi rusulawa yawa idan ya zama bai tanwini ba zai zama muliku wa'adihi rusula rusula haka haka yin haka ne to in ya gana ba kuma idan ka zama za ka iya cewa mulikun eh wa'adahu na'am sai ka ce rusuli za a iya samun wata kira'a kuma haka yau wato akan haka za ka iya samun wannan to shine wannan irin aikin kenan da ya kamata a yi. kaga sunan fa'ili ne yazo amma a tsakanin su ka zo ka kuta me wani wanda sunan fa'ilin ya aiki a kansa wanda shine mai sirri na'am ina fata an gane
na'am wannan yau eh to zamu zo zamu kama mu zo wannan gaba ko da ke a gane wannan ai ba da wani abu ne kuma kan wallahi haka eh eh duk da kada su kuma a ɗauka eh wannan dai wannan dai wannan dai abin da muka eh wannan abin wannan dai wanda muka magana da shi ne idan misali ka zo da mulabi sai zan mulabin nan kuma kai kama da shi na'am fili ne shi ko kuma yayi kama da fili wanda ya kama da fili shine kamar sai kamar manzari ko sunan fa'ili na'am wanda kaga idan ya zo zai aiki akan wannan nasibi zai zama yayi nasiba kenan akan wannan to sai kuma yazo ha'ila iya kuma kaga shi mulabi ne kenan nan mulabi ne na'am to tsakaninsa da mulafi ilayhinsa za ka iya zuwa ka kutsa wancan mutumin da ya zo ya aiki shine abin da muke magana cewa aziz ka halatta fasilan mulafin na'am raba wannan na mulafi shi wannan mulafin wanne shi bai fi'ilin wanda ya kama da fi'ili ka raba shi da ma na saba abin da ya zama ya nasabta wato ka kawo abin da ya nasabta din ka zo ka raba shi tsakanin sa da shi mulafin ne na'am a halin yana makulan bihi ko kuma yana zira ina fata an gane karatu yau wato shine abin da muke son mu gane ولم يعب walam ya ab fasul yamini wannan ai kaga muna magana da can inda zaka zo da makuli ne zaka raba tsakanin mulafi da biki da mulafi ko to ha- rabewa na rantsuwa ma shi ma in ya zo wannan abu bai aibata ba ma'ana zaka iya zuwa ka zo da rantsuwa kuma ta zama ta yi wannan abu kan misali da ta yi fasul din yanzu kan misali yanzu yawa kan misali yanzu gulamu zai din ne نعم sai ka ce gulamu wallahi zai din نعم gulamu zai din ne ka gulamu wanda bai la'i ne نعم amma sai ka zo da rantsuwa ka ce gulamu wallahi zai din ne نعم to shi ma babu komai za ka iya wannan نعم haka yi ne واضطرارا wannan kuma magana da muke magana duk muna magana zancen da ihtiyari ne za ka iya wannan in ka dama za ka iya wannan to kuma yana zuwa da larura kuma shi ne yace wal iraran wujida wujida an sami irin wannan fasilin amma kuma a matsayin larura ba a matsayin ihtiyari ne wannan wanda muka gaya maka a matsayin ihtiyari ne نعم to wanda za mu gaya maka ba a matsayin larura ne yakan zo بأجنبي yakan zo da wani ajinabu daban
أو بناء ana wani abu mu zo da shi amma wannan abun ba a kan abin da muke magana ba mu zo da shi shi kuma ya zo ya zama ya rabe tsakanin mulafi da mulafi shi ma aka zo da shi yau kusan kamar motar ne yau amma yadda ake zuwa da jimla motar da Na'am.
kusan kamar haka ne نعم to shi ma sai a zo da shi amma ya zama wannan abun kalma ce kwaya ɗaya za ta yi kirari tsakanin mulafi da mulafi yauwa shi ma aka zo da wannan نعم أو بناء
kamar wani mawaƙi da kin da yake faɗa yake cewa amma haka kitabu bi kaffi yawman yahudiyin yuqaribu aw yusuf haka ma haka kitabu bi kaffi yahudiyin ne amma sai a kawo yawman kuma ta zo ta shiga tsakanin muladi kafin da yahudiyin din nan ba muladi wani muladi din haka ajabu ne daban domin yawman ai wani ajabu ne daban ba abin da ya haka ne da kuma aka zo da ajnabi Awai bi na'atin.
ko kuma yakan zo da ajin da na'aci na'aci ne na shi mulabi amma kuma sai ya zo ya shiga tsakanin mulabi da mulabi ne shi ma aka sami irin waɗannan amma wanda yake cewa wannan alaftu ala ya gaika na ahalifan bi yaminin arzaku min yamini ka mukusim kaga anan wajen bi yaminin mukusimin ne amma sai ya zo ya ce bi yamini arzaku min yaminika sannan sai ya kawo mukusimin ka kaga bi yaminin muqsimin yaminin muqsimin din kaga mulabi wani mulabi ne amma sai kuma azuku min yaminika sai ya zama yana tsakanin bi yaminin din da kuma muqsimin wanda mulabi ne wani mulabi ne kaga shi ma wannan a a waya ɗaya daga cikin waɗanda za ka iya kawo irin wannan da kuma wani waƙi da yake cewa na jautu wa kalfallal muradi ya zai kawo min ibn abi shaykhil aba'i bi ali kaga min ibn abi dalibin ne shaikh al-abadin shine na abin abi dalibin da amma sai ka ce min ibni abi shaikh min ibni abi shaikh al-abadin dan shi shaikh shaikh al-abadin din ya zama na abi ne na min ibni abi dalibin amma sai ka zo ka raba abi din da dalibin din sai ka raba sai ka sa wannan na'atun na'atun sai ka raba yawa to shi ma halatta ka iya yi amma fa da larura duk wannan muke magana na'am yawa
Na'am, auni da.
ko kuma nida'i ya zama nida'i ne ka zo da shi amma wani ma da yake cewa fa anna bil zauna aba asimu zaidin fa anna bil zauna aba asimu zaidin wannan wajen yana son ya ce fa anna bil zauna zaidin ne ya aba asimu abin da yake son ya ce anna bil zauna zaidin ne kai ka ce bil zauna redin gargara ɗin wani na addini na a suna yin da irin doki kifa da doki ana kiran sa bara na bas kuma kiran sa kaida kuma wani irin yayi nisa ne ne sai a wajen wannan dan mun je wajen shu'ara zaka dinga jin irin wannan suna yin dokuna to birzona zaidin din anna birzona zaidin ne ya aba ya aba azumi domin da ba haka ba yake ce aba azumi din dan me yasa za a ce ba aba azumi inda ila ila ba ce zuwa birzona dan aka ba da ce birzona aji azumi haka sai aka kawo ba a sun din kaga yaro dinga bulabi lono labi ne in aka da dai a ga ai da ba ai ana ana masa nasba ne ko kamar rasulullahi eh ita sai an yi shi ma nan sai aka masa nasba da hadisi aka ce ya aba asu dan ka san cewa da dai ne kuma da dai ana yi ne na bulabi wal mulabi to shi ma aka zo da irin wannan da'i ne zama ya shiga tsakanin mulabi da mulabi ne amma kuma da laruwa shi